إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna litinin tara ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar bayan jira na alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba kamar yadda muka yi alkawari za mu karanta wannan littafi mai albarka na ramadan wa fadli siyam wal qiyam fi sunan littafin kenan ramadana da falalan azumi da kuma yin tsayuwar dare a cikinsa muna tsara insha Allah ta'ala karatu hudu zamu wa littafin za a gani kenan uku ka rage mana amma za mu yi za mu yi wato rafi akwai kwanakin da za mu yi amfani da su wajen karanta littafin don mu ga mun kammala insha Allah ta'ala littafin na wani malami ne ari bin anwar bin nur muhammad al-abid bugu ne na farko littafin ya yi kyau kwarai da gaske mun duba da littafai da yawa a cikin waɗanda ba mu ba abin da ya shafi azumi to sai muka ga wannan zai ba da fa'ida sosai ita ibada ta ramadan ibada ce da fita da zakka shekara shekara ake sau daya a cikin alƙalin islam dama kashe kashen nasu yadda ya kasu akwai wadda kullum ake yi kamar sallah akwai wadda sau daya kamar wato kalmar shahada amma aikin hajji shi sau ɗaya ne a rayuwa ma idan mutum ya yi amma ramadan zakka da azumi duk shekara to irin wayannan ibadodin suna buƙatar tunatarwa tunatarwa domin ɗabi'a yadda take yanzu wanda kuɗinsa bai kai nisabin zakka ba ko ya karanta babun zakka bai gane sosai ba amma daga lokacin da ya rantu ya samu kuɗin zakka din to a lokacin hankalinsa sai ya dagun sai ka ga yana ta buƙatar wasu bayanan to haka shi ma wanda zai tafi umara ko haji za ka ga ɗalibin ilimi ne amma in zai tafi sai ya karkaɗe littafinsa to haka shi ma mutum yake akwai banda wanda ya azumin da yawa akwai wanda bara a yara da ake da su matasa bai bana gaba amma yanzu ya balaga yanzu ya fi gane matsalar azumi mace bata fara al'ada ba amma yanzu ta fara yanzu za ka ga tsayawa za ta yi kai ko surutu ake da da ita ake surutu amma yanzu ba za ta yi surutu ba saboda tana tunani duk abin da za ta yi yanzu Allah zai tambaye ta da kuwa kawai ta ci bilis to insha Allah ta'ala za mu yi karatu irin na karatun ɗaliban ilimi wanda za mu ja karatun sosai insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji malin ke ramadan wa fadl siyam ramadan da falala azumi wa qiyamu fi da kuma yin dai wajen ra'ayi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد bayan godiya ga Allah da yi wa annabi salati sai maliki bayan duk wayannan fa innahu ma'lumun da dasabi qabla al-kabir abu ne sananne a gurin karami ba ma babba ba akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala kad manna alaina bi jarin azim Allah madaukakin sarki ya yi mana falala da wata mai girma shi ne kyau abuwabul janna a wannan wata ne ake buɗe ƙofofin aljanna wa tubulqu abwabun nar sannan a hukulle ƙofofin wuta wa tusabbabu fihi shayatin aka daure shi dani farada Allah alaina qiyamahu Allah ya wajabta mana ajimtar wannan wata kama farada ala alladina min qablina kama yadni wajadna ga waɗanda suke kafin mu قال تعالى الله يا أيها الذين آمنوا يا ولد الكي إيماني كتب عليكم الصيام الله يا ولد كامك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم كما دعك وجد تاجي وولد الكي كافينك لعلكم تتقون كوكا جتورا الله كتيا يوكو كنسا وقد هذه الأمة بليلة هي ليلة القدر Allah ya kebance wannan al'ummar da lailatul kadari da wani dare da ake kiransa lailatul kadari wani ya kairu min alif shahr ya bu wata dubu shekara 83 da wata hudu wa sanna lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qiyam ramadan annabi jira da insha Allah tabbata gare shi ya sunnanta mana kai wannan dare a cikin ramadana wa akara fil akil la wasiri ma ali atikaf sannan ya karfafi itikafi a goman karshe kama ta bayyana ho insha Allah ta'ala kamar yadda da sannu za mu bayyana muku haka da yadda Allah madaukakin sai wa li ramadan fadailun kathira ramadan yana da falala mai yawa sawa'un kana bi qususi zaman bidai ya kasance da kimantuwar lokaci da jari ramadan kamar wannan ramadan din aw bi qususi ibadati fihi ko kuma ta hanyar kimance kimance shi da ibada kasiya ne kamar yin azumi a watan wani kiyam da ya wata yi wani ajika da ijika kaga ba wani wata da take yi wa wani abubuwa guda uku in ba Ramadan ba wa sadaka wa qira'atu al-Qur'an da sadaka da karatu al-Qur'ani dukkan a wani wata amma wani can da yake wanke Ramadan ne wa gairi zalika da wani haka musamman itikafu wanda ka ba da hadin fasali mali yace ina jan hankalinka ka riki wayannan falalolin awwalan na farko fi tuftahu abwabul janna a wata ramadan ake bude kofofin aljanna wa tughlaqu abwabun nar sannan a kukkulle kofofin wuta bana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da annabi yace idza jaa ramadan idan watan ramadan ya zo fudi ya da abwabul janna ana bude kofofin aljanna wa gulikat abwabun nar a kukkulle kofofin wuta wasu fiye da yayin an radaure shedanu a sa ta amari wa fi riwayatin tirmidhi wa ibn majah a wajen riwayatin imam tirmidhi da ibn majah idan kana awwal lailatin min shahri ramadan idan farkon dare ya kasance na ramadan sirri da yayin ana radaure shedanu wa maradatan jini da kan zagarun aljanu aljanu wa gulikat abwabun nar sana kukkulle gogogin wuta malin ce balan yuftah minha babu ba bude wata kofa daga kofofin wuta wa futiya ya abu abu janna a bude kofofin aljanna balan yublas minha babu sannan ba a bude wata kofa daga kofofin wuta wal nadi munadi sannan mun ce la sai ce la wani malaika ya rika ya ba shi da kai da asbi ya kai ne san kai alkhairi ka kusanto ne gaggawan yin alkhairi kusanto wa ya ba shi da kai asbi ne san ne ya shi ma ya kaita wallahi wallahi autaka'u min autaka'u min an-nar Allah yana da wasu bayi da yake yantawa daga wuta wazalika kullu layla akan yana tabbata ne a kowanne dare na Ramadan wannan fara da farko ke saniyar na biyu wa bi tusabbadu shayatin a wata Ramadan ake kukkulli ake tsaure ko ake wa shaytanu mari وقد تقدم الحديثان في ذلك حديثي guda biyu sun gabata akan wannan na Abu Huraira da muka biya yanzu nan duka hadisa Abu Huraira ne to sai yake wa ma'ana sufidat sufidat ay sudat bil asfari wa hiya al aglan abinda ake nufi shine an yi mutu mari an yi an yi mutu hukumi da wato mari wa hiya al aglan shine hukumi har yau kuduhu fa kulluhu huwa bi ma'ana sulsila shine ma'ana an musu an sa musu sakani kama bi ba bi riwayat al-bukhari kama bi ruwa wasu riwayoyi na imam al-bukhari wa qila aw ta badala an ce tafsiru shafi ne ibaratu an ta'didi ma'ana al-ikhwa wannan ma'anonin da zai kawo su ne sababbi a dillin tafsirin da muka yi na baya za ka gaba mu karanta irin su ba ya rika zakulo wasu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a kiyaye waɗanda suke sa a wasu teku to malam ya fi fito da irin sai ce abinda ake nufi da sirri da ke shayadin dan da yawa wasu na wannan tambayoyi sai ce ibaratu an ta hadisi bayani ne na fassara ce dangane da ni ana ma bayani akan gajiyawar shedanu ana mai zuwai ta hanyar halakarwa a lokacin ba za iya halakar da mutane da suka saba wata wata zini wata zai wata zini shahawa ko shahawa da kuma yadda ke kawo ta mutane shahawa a lokacin rauni take ba ta yi da yawa wa qala al-qurbi imam al-qurbi imam al-qurtubi al-faqih min sa'id sahib al-tafsir yace fa in kila kaifa nara shurur idan aka ce kai to ya muke ganin sharri wal ma'asi da sabo waki an tafi ramadana kafira ana yin sa a cikin watan ramadana sun yawa ka zo wani lokacin ma za ka ga ana ta gantaka a fito da abu iri iri cikin ramadana kuma an ce an daure shekaru wani ya tafi ɗakin kawo ba zai fito ba sai ana gobe sallah duk kuma an daure shekaru shine tambayar da aka yi to shi ne ma da yake falau duk da duk da yayin da mai ka da da ana daure shekaru hakan ba za ta faru ba inda an daure shekaru tambayar da ke wal jawabu sai yake amsa shi ne annaha taqillu an sa'imin as-sawm alladhi hufiza ala shurutihi yace ku sani cewa amsa shi ne innama taqillu an sa'imin asalimin as-sawm yace ya ce bance ne ya zama ce bantaccen abu wannan saure jiranin ya shafi waɗanda suke yin azumin azumin da hufiza ala shurutihi aka kiyaye sharadansa wannan amsoshin na malam sun burge ni kwarai da gaske cewa ka gane ya danganci wanda yake azumi kuma ya kiyaye sharaɗan azumi mutum ya zo na azumi ya tafi ya buɗe gurin kallo ya ta kallon batsa banda shi shi ba daure mai shekaru ba na su suna to shi ne abin da yake bayani a kai kenan yace ya ji abu wanda ya kiyaye sharaɗan azumi wa ruwa ya kada mu da ne ke kiyaye ladaban azumi azumi yana da adab daban-daban yake sun ta shafa awul musaffad babu kun ji amsa da farko awul musaffad babu jariri wa umal wa umul maradatu la kulli ko kuma ma'ana da biyu ana nufin an daure shedanu kan gararu ba duka ba shi kuma shedani shi shedani shedani kan gararan shi ko da yaushe ana Allah laili wa alraban na harba duka ga ba ba shi kuma wanda tunda shedani ne wani lokacin zai wani lokacin zai bari to shi malam koturi yace ko kuma ma'ana ta biyu an daure wasu ne marada amma banda waɗanda suke wato ba marada ba ba kan gararu ba kamar da kan dawo biwa da riwaya kamar yadda ya gabata a wasu riwayoyi awul maqsud ko kuma abin da ake nufi ma'ana ta uku ta kalilu shururi bi sai zai karanci a wata Ramadan ba ana nufin ba za a yi sai ba wannan ma'anonin sun yi kyau yace ko kuma ana nufin a takaice sai za ka gane Ramadana har wanda yake da duniya yanzu za ka ko ba haka ba ya dawo yanzu da shi yake azumi to ka ga sai ita wanda in ba Ramadana ba yana wani gurin to shi ne ma da yake ba na uku kenan to sai ma da yake wa hada aurun mahsus wannan abu ne da zamu ce gani za mu iya ganin sa a fili fa'in fa'in da ku a zalika fi aqallu min gaibi domin afuwar irin wannan yana da aikuwa ne a cikin wani da cikin wani ramadana in wani ramadana daga ranar sallah kai kana da miji da take da aiki a ranar wani zai je a yi aiki ne kala uku ana yi gobe sallah ana cewa an ga wata ma daga ranar za ka ga komai ya canja yaji ne ma ne zabanin wata ramadana illa yurzamu min tasdid jami'ihim ba ladan tawa cewa za a daure aljanu duka ba ko ke da duka ba Allah ya da jaru wa ma'asiya ba ce ma ba za a samu shaidu ba ba kuma za a samu sabo ba li anna li zalika asbaban asbaban gairar shayatin kallufutul khabisa domin li anna li zalika asbaban hakan yana da wasu dalilai sababai gairar shayatin wanda ba sabu ba sabu da kan ba shi dan adam yana da wasu abubuwa da suke bace shi wanda wanda ke dan na ta ne a kan kansa yake kallufutul khabisa kamar wato zuciyar da take mara kyau ita ko ba shi dan idan mutum zuciyar ta gama zama wannan rai kalla ban rana ala kulubin ta gama zama baka idan ka ne kin ce har ka domin kai ma dan uwansa ne to me irin wannan zuciyar ba mu wani ran da shi da zuciyar da zai amfani ne ke da taka shi da abin da malin ke faɗa to sai malin ce wal adatul qadi'a da kuma al'ada wadda take munana wacce ya tsine ne shiya da kuma ke tanu na mutane ai bayan ke tanu aljanu akwai kuma na mutane وقال غيره في تسليم شياطين في رمضان waninsa waninsa daga cikin wato daga imamul qurtubi ba wani daban ya faɗa dan gani da abin da ake ake kira da saurin da ake ranuwa a wannan yake isharatu tijara dinuni ne ila rafa'i uzril mukallif dan gani da sauke uzrin balidi ka annahu yuqalu lahu kamar a ce da shi kan da bani shayatin anka cewa an tsare ma shi dalu an daure ma shedanu bala ta atalla bihim kada ka kafa hujja da shedanu da wannan abu fi karki da wajen wato wajen kin bin Allah abin da ake ji ana so a kafa wa baliki hujja cewa to ba abin da zai hana ka bin Allah domin shedanu da suke hana ka an daure yawwa shine fa inna bidati wala fi aidil ma'asiya ko kuma wato aikata sabo wajen aikata sabo ba wani abu da zai sa da aikata sabo domin manya wani yake da da cewa illa yanzu da an sauri idan ba kai ba da kanka kai kai mu gani na uku fi yunzil alquran a ramadana aka saukar da alquran bal jali al kutubi samawiyya ga wata fa'ida yace ba qur'ani kawai aka sauka a ramadana ba din littattafan Allah a ramadana aka saukar da kaga wannan fa'ida ce sabuwa wanda wata kila yanzu ka fara jinta sai yace wa sobe ibrahim da kuma sobe ibrahim kada ta ana jaru ramadan allazi unzila fihi alquran Allah ya ce wata ramadan shine aka saukar da alqurani a ciki سورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم أنزل سوف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان an saukar da sobe Ibrahim farkon dare ɗaya ga wata Ramadana aka saukar da sobe Ibrahim wa unji da taurati da sikki mazalli Ramadan shida ga wata kuma Ramadan aka saukar da asawa wa unji da injili da salata ajira mazalli Ramadan injila kuma sha uku ga wata Ramadan aka saukar da ita wa unji da zaburi da samani ajira kalati Ramadan zabura kuma sha takwas ga watan ramadana wa unzila alquran bi arba'in wa ishirina sanatin ramadan ramadana kuma an saukar da shi ishirin da hudu ga watan ramadana shi ma da yake na hudu fa'ida ta hudu lillahi fi auka qaninan na Allah ya dora wa ya wajabta wa kansa cewa zai rika yin tawayi kowanne dare na ramadana وذلك كل ليلة حكم دي تبتا لي أقوى النزلي وقد تقدم حديث الترمذي قال في حديث الترمذي من لما زاد الهجرة 80 دقيقة لغاية وابن ماجه لما تجيبوا إلى دريجة 40 دقيقة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إن لله إن لله تبارك وتعالى أوتقى في كل يوم وليلة lallai Allah madaukakin sarki yana da wasu bayi da yake yantawa a kowane dare da yi يعني في رمضان هنا نبت في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة kuma ku sani cewa kowane musulmi a kowane dare da yi yana da addu'a wanda take wato mustajabatun karɓaɓɓiya idan mutum yayi wannan addu'ar Allah zai amsa ta shi ma da yake fa'ida ta biyar ko falala ta biyar da kulli muslimin fi da'awatin mustajaba fi kulli yawmin wa layla kowane musulmi idan yayi addu'a a kowane dare da yini na Ramadan Allah yana amsawa akwai lokacin da Allah yake amsa ba wa kanta da dawan hadisi bi zalik hadisi ya gabata akan haka na shida idraku bi da'ati risala Ramadan da hanyar gurin Allah kuma sababul li dukhulil janna dalilin ne da yake sa Allah ya sa mutum aljanna wa dalika bima ta'ati hakan ya tabbata ne saboda abin da zai zo annabin jannati baban khasan lisaili lalle a cikin aljanna akwai wata koba ke bantacciya ce ga masu azumi kare wala ya dukulu minhu ghayru wanda ba mai azumi bane ba zai shiga ta wannan kofar ba wa kadalika ma da bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya tabbata cewa abin da yazo daga hadisi annabi kira da hadisi Allah ya tabbata a gare shi a inda ma ka da alal minbar lokacin da aka ga annabi yana hawa minbari fa kai ya ali ثم سعيد الثانية النبي يا هو كم منبري كرو ده برضو في أكيد يا جي عالي يا هو فتشاك لا تبيو سنام ثم سعيد الثانية وقال عامل أبتشاك لا تبيو ما أكيد يا جي عالي ثم الثالثة سنن تأوكو كذلك يقوم الجوا عالي ده ومتشاك لا أنه عليه الصلاة والسلام أكو shi ta haka za an dai suna ake so a yi sai a wannan matata kala guda uku. To sai ce, fasila ya ga tambaya annabi fa kana zai ya tani jibril malaika jibril ya zo mun fa kana yake ya muhammad ya kai muhammad haba wa kadira ya tabi kuma yayi azara wa bi riwayatin ba'uda man adraka hu ramadan duk wanda ramadan ya rike shi wa garaja kuma ya fita balan yuhbar lahu ba za ba za ba ba'uda an ne santa shi da aljanna shine ba'uda kun amin ko kuma ba wuce Allah ya nesanta shi da aljanna ko ka dauke shi kabar ko insha ba wuce shi Allah ya nesanta shi da aljanna sai annabi ya ce abu an nesanta shi da aljanna shi ke nan labarin kenan an gama yace kul amin malaika jibril yace ka ce amin fa qultu amin nake amin au kama qala sallallahu alaihi wasallam kuma ko kuma yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadr alai asir ramadan ne yake samun lailatul qadr wa hiya khairun min alf shahr ya fi kuma wata dubu shekara 83 da wata hudu ba ne tabbata cikin mu yin wannan to wannan ya zaka dace da ramadanin da ake tinkara to ibadar da za a baka lalin da za a baka kamar wanda yake kara 83 da wata hudu ne a tsira abun Allah قال تعالى الله يجي ليلة القدر خير من ألف شهر لأن ليلة القدر لا بد وتعذبه وليلة القدر قصد بها الأمة المحمدية لأن ليلة القدر الله يجيب أن في الأمة النبي محمد في كذا زيادة لها في أعمال الجن الله يقارى مسلم وجه وأتو أيك بن الله وتعاهد بيجي على الله والقربات لكسن في زوال الله لقصد أعمال عزو لكرن في شكرون domin annabi ya ce a amaru ummati sittuna aw sab'un idan ka ga duniya ne zo shekarun al'umma da shi shekara 60 ko 70 wanda ka ya shekara 60 ne Allah ya baki lafiya ko 70 da gode wa Allah ba kowa ne a cikin al'umma annabi yake samu wannan ba to da haka bai wani to kaga magana can ba za ka yi wannan amma kana da ibadi shekara 73 to shi za a yi zuwa rayuwa wannan na takwas biyu sai da nazarin mala'ika a cikin wata ramadan da mala'iku suke sassakowa وذلك في ليلة القدر كما كان يثبت على ليلة القدر قال تعالى يتي تتنزل الملائكة وتنزل الملائكة والروح فيها haka shine dai sai wato mala'iku suna daukowa har da mala'ika jibril shine a ruwa a cikin wannan daren daren daren lailatul qadr bi idin rabbihim da izinin ubangijin min kulli amrin suna zuwa da kowane al'amari ya yi fa kullu amrin a ranar ake baje cewa wanda zai hawa da zai kare wani zai aure wani ba fa yake jira wannan ramadana za ka je ke ta jira in kana so a bajet da ke bajet da kake aure ba wai dusan ba kai za ka jira ba za ka dade a wannan wallahi amma idan sai ta addu'a sai a bajet da kai a wannan ramadana cewa Allah ya da wannan ramadana ba ka cikin gogwari amma dai fa za ka je jira za ka yi dusan ba wallahi da kai za ka yi dusan ba to saboda haka yi yayi faraku kullu aurin hakim a ramadana ake bajet wani zai kudi wani zai mutu wani zai rayu wani zai duk wannan abun a wannan daren ake yi saboda haka sai mutum ya yi jami'i to shi ne ma da yake gaya mana cewa wa ruhu wa jibril ruhu shi ne mala'ika jibril kamar kala hu kasirun min al-mufassiri ai duk da jibril ma da ka dauka za ka ji an kawo ma wannan fa zahiru siyam wala la ajin kun ga mun gama da wata gaba sai ma da yake inna ma'akil muslim ka sani ya ga dan uwana musulmi wa ukhti muslima da yar uwata musulma anna lisiyani fadailu kathira azmi ya walala min yawa sawa'un kana fardan fi ramadan aw kana min an-nawafil cewa azmin da ya kasance a cikin nawajibi ne na ramadana ko kuwa yana cikin na nafilguli ala hasi ma da fadailu gwargwadon yadda ya zo falalarsa ta zo bil kitabi wa sunnati nabawiyya a cikin qur'ani da hadisi da sunna annabi wa alayhi salatu wasalam wa min hadhihi al-fadail yana da wannan falalar kuwa al-awwal na farko a siyamu sabilun ila taqwa ita hijin azumi hanya ce zuwa zuwa ga tsoron Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya ku tiwa alaikum siyam Allah ya wajabta muku azumi kama ku tiwa alal ladina min qablikum kama yadda ya wajabta shi ga waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun dan ku samu takawa abinda ya wato abinda ake nema ga mai azumi a Ramadan a cikin ne takawa idan Ramadan aka yi fasta nista ka zama ka samu takawa ko ɗaya ba aka yi sakan ta nista a goma ta biyu kenan aka yi ta nista ta uku ba wallahi kai ka yau kan muka kabbara hudu domin abin da ake nema kawai a rizonta a ga cewa an rubuta takawa ba da cikin ake so a gani ko lowa kire ko ofa ba a takawa ta fito a jiki in babu aikin banza kai shi ne abin da Allah yake bukata shi ne ya illa illar shi ne a ga takawa a jiki kawai shi ne illa dalili da ake nema to shi ne malai yake gaya mana nan yake to wa min ahli fadail siyam yana da gauki muhimmanci na fadalan ajri annahu yarzuqu sa'imat taqwa an gani ko ana azurta da mai ajri da takawa wa takawa la fadailun azimatun jidda lalle takawa ko tana da falala da mai girman da shi kwarai da gaske wa kabira kuma mai girma jiddan kwarai da gaske laysa maqamu maqamu basillah mala yace wannan littafin ba guri ne da za a kai ma bayani a kai ba domin abin yana da fadi na biyu a siyamu yaghfiru dhunuba ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara ta hanyar yin azumi Allah yana gafarta ma zunubanka na da da na yanzu قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان annabi yace duk wanda ya azumi Ramadan imani yana da imani wace daban da neman lada gobira lahu ma da kaddama min dadi za a zaba ta mana abin da ya gabata na zunuban ka da Allah radadi bi jami'in sunan da Dawud malam tarari kaulu yace imanin wace daban yace aini yace wa azima ga wani ma'ana ita ma ne fa'ida abin da ake nufi ya zanto ka ji zabi da kyakkyawan niyya wa azimatin da kuma kullawa shiga cikin abu shi azima ita ma niyya ce amma za a ganta a aikace ka ji cikin abu wai an yi sumu ala tasbih abin da ake nufi da imanin sai shine mutum ya yi azumin Ramadan yana mai gaskata haka wa radwatu fi thawabi kuma ka riga kwadayin samun lada wannan bidin da shi ma ya kamata a rike domin sauran da take wanda muka yi a baya ba mu samu wannan fa'idar ba sai ce walai ba wa ibadu bi nafsuhu kun ji ranka kuma yake jin daɗi yayin da kake azumi gairu rani lau ba mutum ya rike kamar an matsa ba ba Allah Allah yake Ramadan duk wanda ake Ramadan yaje yana so ya tafi to ba baya cikin imanin wajibi ba kun ga wannan kalubale ne wanda da yawa muna fadawa cikin wannan kurakura za ka ga mutum yana da Allah Allah ya kai wallahi ya dace to idan ka je wannan ba ka cikin wanda ke imanin wasita ba sai ka ji kana ba ka so ya tafi to da ne zama imanin wasita ba shi ne sai gari lahu mutum ya rage jin ba matsa ma akai ba wala mustaqilin li tiyani kuma baya jin nauyin yin azumi akwai wanda yana yin ne kawai sai dai kuma shi ya tafi wallahi wato yin tsawo yake ba kama ji ko ita kallo to gaskiya ne kanka wala mustaqbil li ayani garjin ba ba kuma mai tsawo ta yini ba zai je tsawo ta yini kallon ban ko kallon wani abu daban sai ce lakin yattani tula ayani abinda ake nufi da yayi imani wace sabon wanda yake ribatar tsawon yinin sa domin shi ne ya zami tsawa ta hanyar girma balada zai kai ayyuka ya izu shi da rana izu biyar izu goma ma wani ne himma wani izu goma sha biyar a rana ko kuma wani izu goma ya saurari tafsiri ya gane ayoyi goma ko ashirin wannan shi ne abin da ake bukatar da ni aji falala ta uku ajru sa'imi da gairi ta Allah yana ba wa mai azumi ladan da ba a kirdige ba da tsari kawai ke gudu da kanka haka za a zuba mana ana bi wa rayuwa sai Allah wa anhu kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Allah wa fitin sarki ya bada hadisi kudi kullu amali bil adam lahu duk aikin da adam zai yi ladan man da bil hasan fi falahu ajru an zaliha illa siyama wanda azumi fa innahu li annabi Allah wa fitin sarki yace domin azumi na wani na ja ba da wannan misali wani lahi da masal ala inda wani babba zai shigo yanzu mai girma gwamna ya zo nan ziyara kawai ya zo wucewa ya ji karatu ya shigo sai ya fara ba da envelope kowa a baki envelope da aka zo kai da da fama su kar a ce ni kai sai ce ku ku same ni a gidan gwamnati in ya ba kowa dubu goma kuna tsammanin mu goma za a ba mu to shi ne abin da to wani lahi masal ala Allah ya ce wa iladan ajini na wani ni zan ba ni ba san ba me za a bayar ba fa inna huli sai dai wa ana aji bi ni zan ba da ladan su sakamakon duk abin da kai za a ce in kai za a ba su kaza amma azumi da aka zo kan sai ce na wani الحديث الحديث من جوه ومعنى الحديث كما قال القرطبي كما يقول الامام القرطبي يجي ان الاعمال قد كتبت مقادير ثوابها للناس كذي دي ايوب ان بوده غرغدان matsayin su ladan su ga mutane an gaya ma an kai kaza za a baka kaza in kai kaza za a baka kaza amma wa anna tuza abu ashram ajrati ya sabai ila ila ma sha Allah shine in kai daga guda daya zuwa lada goma zuwa dari bakwai zuwa binkin baniki an gaya ma amma ajiri da aka zo ba ce ma dari sau dari ko goma babu wannan kawai Allah ya rufe ya ba wa kansa sani to shine malamin yake gaya mana illa sawa fa inna wuri wa ana hadisi qala Allah ta'ala Allah yake banda azumi domin kila wani ne zan saka imam muslim ya fitar da shi kadi wa kana rubai wa kadi zakara fi tada aqwali fi ma'ana qawli kullu amal bin adam lahu yace an kawo wato ya ambaci maganganu guda tara akan cewa kullu awali bin adama lahu duka aikin dan adam na da illa siyama wanda aji fa inna hu bi domin shi ya wani wani aji jidi ni zan sa ka ji ka koma fata wani bari yana nan ya kawo ta a mujallabi na hudu jaji na ɗari da takwas zuwa sama za ka ya kama ganganin gaba ɗaya ne ake nufi da wannan an gane wannan jaji ina ina gane can yawa to saboda haka sai yace na hudu a rayyan sai yake ko wannan da ake kira a rayyan babu khasu fil jannati lisaili wata goma ce ke kwanciya wanda take a cikin aljanna ga masu azumi fakat kawai an sa ibn sa'd radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan aljanna ko ta kofa da ake cewa da ita aljanna yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamah masu azumi za su shiga ta wannan kofar ranar al-qiyamah Allah ya sa mu nan la yadkhulu ahadun ghayruhu duk wanda baya cikin su ba zai fita kofar ba yuqalu anna sa'imun a bakin kofar wasu mala'iku za su rika ina masu azumi ina masu azumi sai yaqumu da sai su miki la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu ba wanda zai shiga ba su ba sai da ka na azumi na na farilla da na fula wanda ya azumi a kowanne ba sa na farilla wanda ya azumin farilla cikakke da kuma wanda ya dora da nafila shi sa za ga da yazo babu hayya sai azumin nafila da farilla yawa amma ko shakka babu kai ka san wanda za a yan san farko su ne masu farilla da nafila bai da da su idan su shiga suka shiga ubuli ka balan ya rukun min wa ahli shi ta zuwa da yake ce masu nafila a jirgi domin na farilla ai wannan dama dole ne amma wanda kaje yana na nafila to ko shakka babu shi ne yin haji shi ne yin haji don kwarin na ku dama dole ka yi dole ka yi yanzu ana maganar masu sadaka da an zo ana maganar masu sadaka ba za a sa wanda yake ba da zakka ba domin dole sai a ko wanda ke bayan tabarin na ce yake ta mai na kula Yankin kula da ba. Eh, ya fi a wannan nau'in mai muka tsallake. oke gaskiya injin na ko illa ja fa inna la yusibu alayhi bi ghairi taqdir Allah yana ba da ladan sa ba tare da wato taqdiri kwatantawa ba wa ya tabi zalika riwaya riwaya tana tabbatar da haka tana ba da gida za ka kullu amali bin adama yudafu al-hasara daidai lokacin da na fara da shi to da man da gura eh yudafu yudafu al-hasara bi ajri amsalia Allah yana ninka lada da kuma mi wato kwatan kwatin abin da kai guda goma ila gari ya ci zafi zuwa ninki dari bakwai ila ma sha Allah zuwa ga abin da Allah ya ga dama قال الله تعالى إلا الصوم sai Allah madaukakin sarki ya ce ban da aka yi bayin na huli wa ana ajiji bi domin ni zan saka ne wa kada da kada ta da wani jima na kauli malai fatawul bari ibn hajar ya kawo maganganu tara akan ma'anar fadin Allah kullu awali bin adama lahu illa siyama duk aikin dan adam nasa ne banda azumi fa inna huli domin shi na wani wa ana ajiji bi ni zan saka ne na hudu arayyan babu kasun fil jannati lisaimina fakat an sa ibn رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه السائلون يوم القيامة أشياء الجنة أقول تقوم على أشياء سوى ليس ريان ما سأل من راس جبال القيامة لا يدخلها أحد غيرهم وتنسب راس جبال وأنت ما سأعزم يقال أين السائلون لا يتسوى إنها وسائله فيقومون سنينك لا يدخل منه أحد غيرهم وننسب ليس جبال فإذا ركضوا إذا سنجبال أولئك فلن يدخل منه أحد za a rufe kofar ba wanda zai shiga ba su ba na biyar a siyamu ya tuwa wuli tahi ko ya tuwa wuli tahi da yawan kiyama azumi zai ce shi masu yin sa ranar kiyama an abdullahi bin amri radiyallahu anhu ma kana anna nabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana asiyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi يوم القيامة ده قرآن ده أجل ذات في سنه قرن نزل سورة القيامة يقول الصيام في أجل يجي أي ربي ai bi ma'ana ya rabbi ya ubangiji inni mala'atu hunna ama wa jawati billah azumi yace ya ubangiji na na cikin abinci da abinci da kuma sha'awa dinna har da rana fa tafini bi gaban ce janta ya Allah ya kula alquran sai qur'ani ya nake shi ma sai rabbi ya ubangiji mala'atu hunna wa billahi na na cikin dare fa tafini bi gaban ce janta ya Allah fa yusba'ani sai a bada ceton wayannan bayan Allah zuwa ga Qur'ani da kuma wato azumi Allah ya sa mana cikin su na shida siyamu yawmun fi sabilillah yin azumi wato yin daya dan Allah ya kawai mutum yau wani da yawa ba ga wasu makara saboda rana azumi ce sai mutum ya azumin litinin dan Allah azumin talata dan Allah kawai ra wani yini ka dauke shi dan Allah za ka yi to yin wannan azumin yubayin duka an nari ne aka ami yin azumi na rana ɗaya dan Allah ba ta da wani dalili ba kawai ka yi ne dan Allah yana nisanta ka da wuta tsawon shekara ta je shekara ɗari shekara ɗari tsakanin da wuta idan kana wannan azumi ana bin da ibn kudi radiyallahu anhu kana سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سام يوم في سبيل الله duk wanda ya azumci wani yini don Allah ba a da Allah waje a huwa ni nari saba'in na kariban Allah ne ya zanta fuskarsa gabar wuta tsawon shekara saba'in ba kai ba wuta wato inda za so ka ji dan ji kan jinta ba sai kai tafiye shekara saba'in za ka ganta ka ga ana nuna ma ba kai ba ita kenan ba kai ba ita sai ma ne yace khalifar yani a wato shekara wa inda nasai bi sanadin hada an uba da bin Umar radiyallahu anhu kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sama yawan fi sabilillah duk wanda yayi azumi ne dan Allah ba'da Allahu minhu jahannam masirata ya jahannam abin jini kharifar Allah madaukakin sarki zai ne sanjaji daga wutar jahannam ta je shekara 100 na bakwai asiyamu jinnatun minan nar ya ji garkuwa ne ga barin wuta an jabi radiyallahu anhu annabi ada annabi lillahi sallallahu alaihi wasallam kala jabi ne an karbo daga annabin Allah abin ta Allah ya tabbata a gare shi yake kala Allah ta'ala asiyamu junna Allah wa rabbi sarki yake azumi garkuwa ne yadda jinna bi al abdu minan nar bawa yana kare kansa gaba da shiga wuta da wannan garkuwar wa huwa li Allah kuma yake na wani wa ana azizi bi yiran sada da shi wani azizin zaka ji ki sabo ne a cikin sauran da ta wanda ka biya inda ba kana da wato musulun da Imam Ahmad shi wa ma'ana junna ai zikrun wa wiqaya abinda ake kira da junna ba janna ko jinna ba jinna shine wani wato kariya da kuma tsari duk ma'ana ne har da Allah da sallama asiyamu junnatun azumi ga ruwa ne wani irin hafinin kuma katanga ce mai ba da kariya minan nan gaba da wuta na takwas a siyamu la masila lahu fil ibada shi ba azumi ba shi da kwatan kwaci a wajen ibada duk ibadodin da kake bai babu kamar sa anu abi umama al-bahiri radiyallahu anhu kan قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به أبي أمامة بن سليم بن عبد الله yake ya ba shi Allah umarje ni ba ni umarni da wani aiki da idan nayi zai amfana Allah ya wato zan Allah zai amfana da ni shi kala sai alayka bi sauni la mithla lahu yake na wuri da yin azumi domin ba kwanan kwacin sa hadisi ne da zai ya kawo shi hadisi da take wani albani ya inganta shi in ka koma shi ba da albani za ka gani na tara a sawu bi sai to ga wani guri yin azumi a tsananin zafin rana lokacin bazara duk bayani yau mai annabi idan kai azumi a lokacin tsananin zafin rana kamar kana shayar da kanka ne ranar ga yinin da za a yi tsananin kishirwa shayar da kanka ne to sai ce annabi na abbas radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba asa aba musa ala zaniyati fil bahr wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya aika abu musa al-ashari abdullahi bin kaifi kenan cewa ga wata tawaga kaga ta shariya tawaga ya ji wanda annabi bai da bayan gazuwa fil bahr sai suka je su ce ruwa sai an bi ta kan ruwa za ta tafi garin da za a yaka baba yana ma mu kaza suna cikin ruwan nan ana cikin tafiya kaje raba usura a dole lake muslima sun dauki hanya shine jura a share a hanya sun dau hanya a cikin dare mai duhu ila hadikun fawqahu yahsibu iska ji wata murya a saman tana kara suna jin wani sauti suna cikin roga duhun dare yake jin murya kawai ana magana ana cewa ya ahlan safina tibu ukhbirukum bi qabarin qadahu Allahu ala nafsi ya kuma abota jirgin ruwan nan ku daya zan ba ku labarin wani hukunci da Allah ya hukunta wa kansa kada Abu Musa Abu Musa da Ajali Abdullahi bin Kanke yake akbirna in kunta mukhbira yace yana jin wannan muryar ba ki ga kowa ya wajen kace to ba mu labari in kai ne ba da labarin Abu Musa da Ajali ya faɗi wannan kala sai wannan ne mala'ikan yake inna Allah tabaraka wa ta'ala qada ala nafsi Allah mana hukunci zai ya hukunta wa kansa annahu man ahija nafsahu lahu duk wanda ya yi ya yi ruwa saboda Allah ya yi ruwan da kansa saboda Allah fi yawmin sa'ibi ayyukan da ake tsananin zafin rana takawu lahu yawmal alaji Allah zai shayi da shi ranar da ake kishirwa shi ne ranar alkiyama wa fi riwayatin a wajen riwayar inna Allah ta'ala qada ala nafsihi Allah ya hukunta wa kansa cewa annahu man aqija nafsahu lillah duk wanda ya fikir wajen da kansa dan Allah fi yawmin hadi a wani yini da ake tsananin zafin rana kana arqan haqqan ala Allah azza wa jalla tabbas ya tabbata da Allah wa bakin sarki an yarwi ya wuya wa kiyama Allah ya kotar da shi rana kiyama yarwi ya hu inda kai zuwa gurin ka ce sai alama an gane ko domin alaji idan ka hago shi da ruwa ta kake rawe shi idan kake jabin ki gwanan ki kai abun da ake so jabin ki a larabci ruwa duk idan ka ja ka ko sai kace rawi ki ba ka rawaito ba rawaito a kai ba ko ji kai to shi ne to shi ne anan an yarwi yau yawmar kiyama Allah madaukakin sarki je shayar da shi zai kosar da shi ranar kiyama kana yake wa kana abu Musa ya tawakkal yawmar kadi abu Musa da jin wannan ruwaya sai ya ce dadin ya fi ajin ma lokacin da ake tsananin zafara kaga mu yanzu mun bi da ana sanyi sai ce kai bonus musamman mata sai ce kira mu azumin ki gashi ne sanyi ake yau rana ta rufe sai ce wani sai ya da ka fara lanci ba to wani bangaren amma ji abu wata na ke riya na ke da da rana ne yi idan ya ji dan wai za focus misali tun ya gaje gobe ba za a kana nan zafin rana to sai ta shiga azumi kaga sabanin mu yadda muke wane muke yake al'amur da biya ta hadu insan kun ji irin zafin da mutum ya kan kusa ya rasa da kofi ya wato ya rasa da kofi fata da gaba ɗaya da zalibi irin zafin nan da aka taɓa yi a Maiduguri da Yogi wasu shekaru da za ka gyara mana irin wannan zafin irin wannan zafin abu musa na ke yake cikin zafin ya aji bai su mu wuce a mutuwan nan yin wannan da ya yi na goma a tsawo bi shi ta yin ganima to gaji yin azumi lokacin sanyi shi ma yace ganima ce al ganima tul barida ita ce kira ganima ta lokacin sanyi ita ma da na da falala eh kan sallallahu alaihi wasallam a tsawo bi shi ta yin ganima tul barida annabi yace to ma yin azumi lokacin sanyi su sani ganima suke yi ba ta sanyi eh shi ma da ranka balala in ka domin mutum zai zama azumi ne sai kamar ma da bai ya azumi ba to shi ma yana da ranka balala sai dai wancan ta ko yawa daga da ya asamu himayatu wa wiqaya ku sani azumi kariya ce da tsari min al-ma'asi daga sabo wa shawati da jawa kala kala kana sallallahu alaihi wasallam man tara al-ba'a annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda yake da ikon ba kiyayewa shi ba an gano ko wanda yake da ikon ba bale ta zawwal to ya wuri wanda yake da iko a cikin ku to ya wuri fa inna huwa qabdu lil basari domin ba abin da yake hana kallon mata irin aure yawa ni yadda kake ustazu kana ga mana mun san kana da al'amara ba wallahi amma kana da aure wannan ne za ka yi kace eh nan za ka yi kace ko kawai da kake ka ku ina jarwa wa dan bani min bani dan shi yake tsare alawa ji ana ta yin zina wa man lam yakid ya ba alayhi bisaw wanda ya sami ikon yin auren ba to annabi yake na wuri da yin azumi fa innahu lahu wija domin shi azumi dardara ne a gurin ka garkuwa kun ga magana da muka yi a baya wani zai ce shi yana aji ma ya gujawa ai mun faɗi wani dubi da a baya in za ku tuno shi in bai amfani da wannan abubuwan ba ba zai maka ce ba yana azumi ya yana da kalle kalle sannan ana jan ruwa ya ja madara ya ci da dino duk abubuwa da wanda ba an fahimta da ko duk stimulant ne wani gaba ɗaya ya ji stimulating ɗinsa sai ga ya ji ga wani ne amma idan ya bi wannan ƙa'idodin da aka faɗa a baya da imam al-qurtubi ya bani shawara to za ka azumin da ya wuce lafiya ne da shi ne malai yake yi mana anan malai yake fa hadhihi nasihatun azima da shaba wannan nasiha ce babba ga matasa da aka yi shi ne allazi la yastahi'u zawaj wanda bai samu ikon aure ba an yadda aina bi sauni na'am yayi yimi wato yayi isti'ana yayi yimi taimako ta hanyar yin azumi ya nemi taimako Allah ta hanyar yin azumi ne isfa'il hararati shawa dan ya kashe zafin shawa wani ya zaɗi rabi dan neman yarda Allah subhanahu wata'ala mai girma da buwaya ina hakin ta hanyar bin Allah wasu jabati amri rasuli sallallahu alaihi wasallam da aka kira annabin su tsira da yanzu Allah su tabbata a gare shi malam malam yake ذكر للثوم فضائل أخرى متعددة وتاني أذن يلا دوت فلول جبان سيدي له لو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل بنا آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا عزيز به والصيام جنة فإذا كان يوم يوم الصوم أحدكم فلا يرفض في نكاري idan yinin da yanku ya kasance na azumin da yanku ya kasance fala ya rubuta kada ya bada da Allah yake alhaji a turun ma'aluma ba ran fara da jini nan hajji ba na rafata to a rafa da shine kalmar da za ta motsa jawa mutum ya tafi da iyalinsa kada ya bar kalmar da sai an saki labun ya ce shine a rafa to ijadin ya zo da mai aure da mara aure fala ya zukkar kai ba wala ya wala ya a wannan ruwaya kuma kada ya rika daga murya daga murya wani ya tinye rika daga murya yana kamar wanda suke daga murya a kasuwa fa in saba huwa hadu idan wani ya zabe ka aw ba da ko ya zo fara da kai fa ne kulto yace in ni sai ne ni sai ba ya wani ya ya maka da kai wani azumi ne sai ba ka azumi ne wallahi nasu muhammadin biyadi na rantsa da wanda ran annabi muhammad ke hannunka la raluhu ka misali a tiyabu inda allahi ne ri'il lisk sai yake lallai warin bakin da azumi al-yawma inda Allah yabi wato yabi inda Allah yabi girma a gurin Allah wa daukakin sarki an gane ko yiri annati yada kiraran almis wannan bakin mun ja bada abin da ake nufi ba mutum ne da burus ba ya daina azuwa ne ibn zayd yace ya ce ko sai ɗinka da kuma ɗin su ne idan baka ci abinci ba zuwa wani awa sai su rika fitar da wani odu to wannan odin Allah yake so ba warin ba su ba ka zo ka bar hakorin ka yake yin wani jini ka dauka wannan Allah yake so ba shi yake nufi ba ba shi wani abin da ake nufi da wannan shine ya zanto wato cikin ka ba komai amma ne hali yana bukatar ya rika goge bakin ya rika goge bakin saboda haka ake yi wannan to shi ne ma da yake to wannan lisani farhatani ni azin yana da farin ciki guda biyu ya farahu ma wanda zai farin ciki da su za a tsara lokacin da yazo buɗe baki fariya da shi ne zai samu farin ciki yayin da yake buɗe baki na ga yana kowa maza wa idza laqiya rabbahu fariya bi sawmi yayin da yake haɗuwa da ubangijinsa kuma farin ciki na biyu zai haɗu da farin ciki biyu za ka haɗu da shi yayin da ka zo buɗe baki kuma da yayin haɗuwa da Allah madaukakin sarki sai ma da yake fadlu sahu wannan na sahu jamaahirul fuqaha jumhurin malamai na malaman fiqh sun taba akan annas sahura mustahabbul lisa'i cewa sahur lallai sahur ya wa abun so ne ga mai azumi وذلك يرود فضائل في السنة النبوية saboda hakan ya tabbata a cikin sunna ta annabi alaihi salatu wasalam wani ma wa da sunna kuma ya tabbata a sunna annabi alaihi salatu wasalam qala sallallahu alaihi wasallam tasaharu annabi yake ko da yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin wajen yin sahur akwai albarka da yawa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutatahhirin annabi alaihi salatu wasallam yake da Allah da malaiku suna yin salati gawa ga waɗanda suke sahur dama salatin Allah mun sanya yake amma salatin salatin malaiku ba gabayi shine kirga cewa Allahumma ghfirlahu warhamhu ko shi ma addu'a shi ne salatin malaiku gaba ba ta yaji Allahumma salli ala wani addu'a za su je ma Allah ya gafarta ma ya kanta shi ne salatin malaiku قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب abin da ya rarrabe tsakanin azumin mu da azumin yahudawa da kiristoci shi ne uku na isa'a cin cin awa zuwa abincin sabo kada da lalla a ne sallama albarka ta ji talata annabi ya ce albarka tana cikin abubuwa guda uku shi ne fil jama'ati ya tabbata wato fil jama'a wajen jami'i dan malaka ba ya yi tsara ba shi da wajen wayar da mutane da suna eh ya mu biya ne amma sai shi malamai ta ƙara miki jarra yawa sai ya albarka ta bi talata lalle akwai albarka wato a cikin abubuwa uku na farko fil jama'a wajen yin jami'i da abin da kake jama'a ne za ka haɗu da ni ba iya jami'i sallah ba akwai albarka ba a so ko da yake ka zama shaji a shaji da yake na yi an gane ko to saboda akwai akwai albarka mai yawa wasari asari wani malamin mu na zuro yake wato waina amma ba waina ba ce su abinci ne da suke yin sa da gari dan bunda ba yawa yana abincin su sarkin malama an gane ko yawa irin wannan abincin da zaka nama ya fi yawa to zo da haka shi wannan azzarin shi ne in kai duba ko ka mutun zaka abincin da gari kadan ne naman ku zai yi babba din din nama ko take eh shi ne wannan shi ne azzarin ba wa ne iya wa sahur da kuma sahur kaga shi ne mahallin shayi قال صلى الله عليه وسلم أنه إلى أن أمشى الله ثبت على إنجيك تساحر قلت أن يشعر ولو بجرعة من ماء كل هذا مقر وإيه من الرواء لأجل ولي البركة shine zanto abu kaɗan ne amma Allah ya sa masa yalwa shine albarka zaka iya misalin da nake bayarwa zaka iya zuwa ka samu zaka ga kira da dubu goma kun yana da dubu dari sai ka kare bin san me yake ita ba kai ko dubu goma nan ba ban mako ne hana kake ta ba amma Allah ya kai abin da za ka kai sai ga dubu biyu ko uku aka taba ko kuma duk abin da kai da shi ka sani shi ne albarka ba yawa ba don wasu suna kasa bambancewa tsakanin yawa da albarka ba yawa ba ne ka kalli alade da dakarnuka da abiya dan za ka bambance albarka alade sai a zo ishirin amma yanzu na ce ka nemo alade a cikin Kano dai na hada ka da ni na da ka in dai ba da za ka tafi ko Kaduna ba ko ka tafi wannan garuruwan amma in a Kano an hada ka da ni to amma sannan kaga ko ba ranar da za ka je ka je ba a yanka awaki a batuwa kullun sai an yanka kullun yanka kaji sannan duk wanda ta yi uku hudu biyar an nuna ta ake a social media saboda ni saboda ta yi albarka sai dai jiri ai ba kullun shi ake amma kuma kullun suna nan shine albarka to wannan shine abin da malai yake faɗa to malai yake cewa walau bi jur'atin min mali ko da da makwarwa ɗaya ne na ruwa idan ka sha wannan ruwan ka tashi za ka wani baya iya kira abin in ya tashi ya tashi yayi ko da wasu ne sai ka ga Allah ya taimake shi kuma baya jin yunwa shine albarka shine albarka wani shahin dare bai tashi yayi sahur ba ya cike cikin sa ummatu ne irin umma ka zo mutu ne rai ko yawa yaro ne ya ci abinci ya ci da yawa bai ka da wato motsi ma da ya zo kwanciya ya kasa kwanciya ne ce umma tu ne sai dan ka ai dan ka ji ba saboda wani ya kwanciya ba a tala ji da ji maslakan shine umma tu ne to ka irin wannan cin amma ba lokacin sahur ba sai ka ga mai shan ruwan nan makwarwa biyu uku ko shayi ya bi da karfi rana dai saboda shi na da Allah ya sa albarka sai ko na ka ba sa ma albarka ba shine bambanci to shi ne mala abin da yake faɗa to shi ne annabi alayhi salatu wasallam yake kare sallallahu alaihi wasallam ni'mat zahuril mu'min at-tamra ma dalla ma dalla da zahurul mu'mini idan yayi shi da dalili irin dalilin nan musamman irin nasu wannan na kwalin mai lauki mala eh da wannan dalilin a karbo hali muke wanda hakurin Allah ku karbo hali ai dalilin mala kaje kaje wa Saudiya kaje dalili mai laushi kana ji kana ji kamar kana jin alawar madara to zo da haka wannan rudab din ya ce magana akai shi ne adam fadlul fidri ala rudabi aw samri to shi ne malai yake falala buɗe baki yin buɗe baki ala rudabi ga danyen dabino aw jamu ko ko noman dabino wanda ya fara bushewa yusabu lisa'in an yasura ala rudabi an so ga mutum zai yi zaure yayi zaure da ya buɗe baki yayi da zaure danyen dabino wannan dai wanda suke danye fa illan yajid ba an kamar inda ya samu ba zai samu dabino ko wani fa in lam yajid fa ala al-ma an bai samu bai samu ruwa وذلك لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على مقباتي annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana samun wato gauran dabino da shi annabi yake yin buɗe baki saboda an yi kafin ya sallah shiga sallah ba ci komai ba ba nagarta ba ba nagarta ba shi za ka kasan saudiya maka da wazira za ka sai an ba ku dan mintira an yi wannan alistazin sannan sai a kwashe su fulani sai a shiga sallah nan da ya ga ana kiran sallah wani zai ce a tare da ba kuskure ne kuskure ne eh kuma mu limamin mugu ne shi ya gama cin abin da zai cike eh shi ya ga abin da zai cike sai ya ce a kan da za a yi usani ba a usani ba a usani ba idan ta koro ruɗa ba idan bai samu ruɗa ba ba san yan dalilu ba ala tamra ya samu wato tamra dalilu ba wanda yake mutaki fa idan ta kuna hasaha sawati mimma in bai samu wato ya dan kwaranyo ruwa ya dan kurko ruwa ko da makwarwa ɗaya ne ko biyu wa bi hadisin haka wani hadisin daban idan afsara ahadukum idan dai ku zai buɗe baki li yaftura ala tamri fa innahu baraka lalle ne mu dalilo domin yana da albarka cewa suka yi ibnu al-qayyim yace dalilo duk wani nutsin da ake nema ko da yin yana cikin dalilo komai ki zo da haka yana da albarka ne yawa fa in lam yajid tamra in baka samu dalilo ba to na zo gaba in ba a samu dalili wa falma'u fa innahu tahur to sai a samu ruwa mai kyau domin shi ma ruwa wato wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura shi ma wani abu ne wanda yake ne mai kyau kwarai da gaske to insha Allah ta'ala za mu tsaya anan kun ga yanayin karatu ya nuna mana za mu iya gamawa karatu uku insha Allah ta'ala kai mun dade da yawa mun hudu insha Allah muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa asibobin da ɗaukaka Allah ya saka kowa da alkhairi waɗanda suka yi za ku ga wasu yi hidima an samar da littattafa duk da cewa na ga yawan mutanen ya sa bi ke sama waɗanda hidima masallacin ya yi hidima ya samar da kusan kwafi ashirin da biyar sannan akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda akwai masu wanda sun sacrifice guda biyar wani ya ashirin wani ya goma amma kun ga babu ya ƙare to amma insha Allah za mu yi kokari mu ga mun ƙara samun da shi kafin karatu na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine sadaka jariya duk da cewa mu an riga mun rinta to za a yi da ayyuka irin wannan na alkhairi amma da nisa gaskiya mu ne a nan yanzu za ka ga sai a yi ina ga jiya ma na faɗa a karatu za a zo a nemo taimako a masallacin juma'a amma mu da akwatin dubu uku za su gani dubu uku ce wallahi dubu uku ko wancan bandaki ba za ta isa ba bandaki na sati daya ba za ta isa ba saboda haka wannan shi ne kamar yadda su malam suke faɗa cewa za ka ga mutum ya yi aikin miliyan hamsin a saudiya ya sa an sa fa'ilu kairi wannan ba su ba wanda ya sani irin wannan ayyuka idan aka yi gaskiya suna karfa baya kwai da gaske ga wato mutane sun dage ko ba komai wanda ya iya ba da kaɗan ya fara an yi samu da yawa zai yi amma wanda yake jira sai sun taru zai to ba zai ba kuma mu sani cewa kun ga yadda mutuwa take wa mutane dauki dai kai baka san san da za ta zo ba account ɗinka da lahira take cikawa baka san me Allah zai karba ba to muna fata irin wayannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin waɗanda za su yi aiki la nuridu minkum jaza'an ba ma za bukata alkhairi amma yau da gobe Allah zai bayyana zai bayyana waɗanda suke da niyya kuma wato babu hali Allah ya hore mu kuma Allah ya ba shi ladan niyya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya biya ko bukatun ta da alkai sai zaka ce malam Umar na'am to sai kuwa Abdullahi dan Umar dan yaji an zo za a yi sallah zai ci abinci zai ce ku dai ku sallah ku je mun ci wallahi saboda haka ka ci abincinka shi ne dai shi ne abin da yake ne ai abin da ake biya ke abin da ya dace da sunna a fara sunna wani abu shi ne sunna wancan ba sunna ba yawwa ka gani sai ma an yi fitnari na ba shi bayan kira sallar a salatu a wannan ganganci ne wanda ya zo ana kira a salatu yana sahur ya sani ba shi da azumi mutum dai aka wato uzuri shine wanda ya farka a gaggauta saura minti biyar ko goma ko saura mintuna kaɗan ya zaro abincin yana ci yana da cin ci bai gama ba an ka fara kiran sallah annabi yake kara shi kai ya ko rubi amma mutum ya ɗauko da gangan a ya sani cewa bai da ajiyar kuma ya tanga amsar da zai ba wa Allah wallahu a'lam muna roƙon Allah mu rubutun zargi ya zaka da alkhairi Allah mu rubutun zargi ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tuwafin sa baraukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun ban sani ba ga sarkin malamai a kusa mun bude karatu yau dama ai abin da nake jira yanzu gaba mu ji in ba shi abin magana insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi fa jazakumullahu rahmanu khairan wa jazakumullahu shukura
Alhamdulillah. Allah ya ba mu da Wajen da biyu, na wajen da sauran da malamin in fadile wanda in fadile Allah ya yaddara da kyan da abuwa da sauki bayan Allah wannan rana zai dora a kanta
in fadile to zai kenan
Malam yana da karatu yana kuma kara motsa wata taba ce mara daɗi da muke da wasu ke da zan kuma yi wa ma'aji sannan kuma a yi aiki da tsakani bala ne wanda ba ya ba da hanyar da kan iya ba da ya ba da ko da yanzu ne da ake da sarki jira ya ba a so kuma da tsari sai da da mu ne da sabon da ina da dare da su na wata ba wa ai Allah ko da shi ko ya yi har abada ni ya ba ni da ni ya ba ni da wani shi da wani da ya yi da sabon da ba ya za ta samu babban saboda haka wannan shi ne mutum da kokari wajen ayyuka na alkhairi ko mutum da aikin alheri sai ga wasu na sani amma saboda mutum bai sani aiki ba ba ya girma ba shi kuma Allah sai ya girma ba abin da za ka saboda wanda za ka samu yardan Allah ta kan wannan abu shi sa wajen siyarwa wajen bayarwa yace ka bada mai kyau mai daraja eh an su komai kai ba shi ba da sarko wani ba a rage yana da ya wala da ya mutu ne da ni mutu ko wala sai da na ta ta duba ya duba da shi ne muna da shi ne shi wanda ya fara da ta kuma sai ka yi sa mana ya dai dole ku ko wanda ya zo ko Allah ya Mutum da shi to je da zai yi wanda kuka yi wannan sai mu ba ku da Allah ya yi da wallahi da zai da suna zuwa da kana in ka kare da ne da ake gudanar da wani kuma da ya tsaftace yin da zai da zai da wani kuma da Allah ya tsara wallahi da kuka yi haka mu ko mu ko ba mu ba wani da mu ba wallahi in ji Allah ya ba mu abin da za mu gani amma ne abu da kike ka zo ka yi ta salatu ba wannan zama ka gyara da sallaci ko ka kawo turare a ka ko ka kawo yana farkina ko ka yi turare ne ba ka ba wanda za ka yi salatu ko wanda ya abu mai kyau Allah ya ce kansa yawa wanda ya mummuna ma kansa yawa ba Allah ya ba abin da za ka tsaya Allah ya ba kuma wanda za ka wa salatu ko da aiki azumi ne na zuwa na tabbata a kawarin za a zo farin cikin da ke da azumi kuma yi kokari a iya abin da yake kar a yi ana da kuma ana cikin wahala a kai abin da Allah ya ba ka wa kwanciyar da kai ne na ka kai wani gudun ma ka baya amma kar kai shi da tunanin da ke kayan mulkiya ko kayan masana ya tsara da su bi a wata dona da ke kuka da ke da da ake faɗa mu sai kira in ka da da ya yi da ya kuma da shi ya yi da wanda da shi da da shi da da ke kayan mu ba ko to wai ne shi ko da gaba a su da mu da ruwa da ku da wani da ruwa da sai a da shi da da ya ba ruwa mu ba mu da wani abin da zai yi Allah ya fara mu a nan ne shi wannan alkhairi muna jin wannan alkhairi wallahi da ake da an da ake da kuma Allah ya fara mu mana wannan littafi da insha Allah za a fara farko kitabu har azumi Allah ya fara aiki duk abin da yake Allah ya mana gaba Allah ya hore mana abin da za mu ci da kuma Allah ka ba mu dukiya da albarka wanda za mu je da ta ta duk dukiyar da kore da za mu hau Allah ka ba mu Allah ka mana karfe ta da abin da zai zama mana mun karkace ba wanda zai yi Allah ka ba mu abin da za su yi ya fi haya bayan ya fito da tsara da yadda ta tsara na gajawana da na samu wani yiwuwar wuya na ba mai yiwuwa da yawan salo ya da ne mutum da yiwuwa da yawan salo da ya da sai ke masa hanzu yana da ya da Allah ya samu da ya da ya da ya da ya da ya da ya da Allah ya fara wa rayuwa a sarfa malam Allah ya fara masa da wani alkhairi Allah ya fara masa da alkhairi da duka mazaɓatan mu ma da rahama Allah ku ba mu wanda ne albarka hada ne da Allah ku ba ku da imani Allah ku ba mu power da Allah ba ya yi mu albarka Allah ya ba mu lafiya sallallahu alaihi wa sallam Thank you.